الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أزكى البشرية محمد بن عبد الله قائد الجر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin halara wannan majalisi mai albarka da ke wannan masallaci na juma'a na tunawa da sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa arda masallacin da yake nan unguwar Matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na biyu ga watan Rajab alif da bakwai Hijiriya wanda kuma ya dace da goma sha biyu ga watan Januwari biyar miladiya na shida to shida miladiya muna karatu a cikin kurakuran da masu sallah suke tafkawa a bayan sun tsaya a yayi ruku'u a yayi ruku'u yau za mu tashi a kuskurensu na hudu a cikin ruku'u shine waslul qira'ati bi takbiratir ruku' haka ne kuskure na hudu waslul qira'ati bi takbiratir ruku' hada karatu da kabbarar ruku'u idan mai sallah yayi karatun sura ko ya kammala karatun ayoyin da zai karanta bayan Fatiha mun karanta da ku a baya cewa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine kafin yayi ruku'u ya dan jira ya numfashi gurgudun yadda zai numfasa ya mayar da numfashinsa ya dawo da shi sai kuma ya kabbara tafiya ruku'u to hada gama karatun da kabbarar ruku'u kuskure ne an gane ku من الجنة والناس الله أكبر بان باشي أتكاني ونقصكري ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر وسما فيك قاع سوى لطابة التايل وصلن قرشي ذات أجي وصلن ذات تبتر نقرشان آير في قد كبرتك مثالي ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر أنسى مصابا لمن كان يصاب ورهدا ما ليس نشاهد كثيرا من الأئمة muna shaida da yawa daga cikin limamai yasiluna alqira'ata bi takbiratir ruku' suna sadar da qira'a tare da kabbarar ruku'u duna sukutin ba tare da yin shiru ba hatta yarji'a nafasu li sahibihi har zuwa lokacin da numfashi zai dawo ma abocinsa ka gama karatu to numfashin karatu ya kare saura kai naka kuma to wasu ba tare da sun jira wannan numfashin ya dawo ba sai su kwala kabbarar ruku'u sai su tafi wa hadha khata'un malai ce wannan ko kuskure ne mukhalifun li hadihi sallallahu alaihi wasallama ya saba wa shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi tarjihi kauni saktati thaniya qabla ruku' saboda rinjayarwa da muka yi a baya cewa ya tabbata akwai shiru na biyu kafin ruku'u a can in ba manta ba a baya ba zan iya tuna kuskure nawa ba ne malam ya ambata yayin a kurakuran da ake a tsaiwa a farko-farko ya yi magana a kan shiru da ake yi bayan karatun fatiha kafin karatun sura ya yi magana a kan wannan shirun cewa bai tabbata ba sai ce amma shiru na biyu wato bayan sura kafin ruku'u shi ya tabbata sai sa mala yace li tarjihi kauni sattati saniya saboda rinjayar da samuwar kabbara ta shiru na biyu qabla ruku' wanda ake yin sa kafin tafiya ruku'u wanzur istihbab sukuti ba'da al-fatiha mala yace ka je ka duba wancan karatun mustahabbancin shiru bayan karatun Fatiha bayanan da aka yi a can malam yayi magana akan wannan gabar cewa ya tabbata shiru tsakanin karatun sura da kuma kabbara tafiya ruku'u don haka haka tsarin sallah yake ba sai liman ba duk da malam ya ambata sunan limamai amma ba sai liman ba duk mai sallah ana karatu a bayyane to idan an kammala karatun sura ko ayoyin da za a karanta a bayan fatiha to sai an jira an yi numfashi kafin a yi kabbara wa min sharri hasidin idha hasad Allahu akbar ya zama tsakanin gama karatun da yin kabbarar akwai numfashi shine karatun kuskure na biyar qira'atul qur'ani fi ruku'i karatun alkur'ani a cikin ruku'u kuskure ne wa nasma'u ba'dhan nasi yatamattamuna bi ba'd ayati llahi fi ruku'ihim wa hadha khata'un minhum malaike muna jin wasu mutanen suna yayyankan wasu ayoyi ayoyin Allah fi ruku'ihim a cikin ruku'unsu wa hadha khata'un minhum wannan kuma kuskure ne daga gare su ba a yankan aya ba a karatun alkur'ani a cikin ruku bi anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i wa sujud domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana hana karatun alkur'ani a cikin ruku'u da kuma sujjada wa kana yaqulu ya kasance yana cewa ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida ku saurara an hana ni karanta alqur'ani ina mai ruku'u ko ina mai sujada karatun alqur'ani a sallah ana yin sa ne a gurbin sa na tsayuwa idan an je ruku'u da abin da ake a wajen idan an je sujuda da abin da ake a wajen in an zauna a zaune da abin da ake a wajen sawa'un zaman tsakanin sujada biyu ne ko kuma zaman tahiyya da abin da ake alqur'ani a tsaye ake karanta shi shi yasa wani lokacin idan ana baka sirrin wasu salloli idan ka dube su sai ka ga kwata kwata ma saba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan sallar ma sai ka ga sallah ce ta sabo saboda wata bukata sai a zo a ce ma ka karanta ayoyi a cikin ruku'u kaga da an baka wannan umarnin ka san wannan sallar ba ta Allah bace kuma ba ta kan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dalilin da zai sa a karanta alqur'ani a cikin ruku'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an hana shi karatun alqur'ani a ruku'u balle sujada hani a cikin sujada ma ya fi tsanani akan a cikin ruku kowanne an hana amma na cikin sujada ma ya fi muni to ba a karatun alƙur'ani qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala fihi an-nahyu an qira'ati al-qur'ani fi ar-ruku'i was-sujudi wa innama wazifatu ar-ruku'i at-tasbihu ووظيفة السجود التسبيح والدعاء الإمام النووي يحيى ابن شرف عليه رحمة الله يتي فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع cikin wannan hadisi akwai hana karatun alkur'ani a cikin ruku'u wa sujudi hakan nan a cikin sujjada wa inma wazifatu ruku'i tasbih malan yace wazifar ruku'u wato zikirin ruku'u shine tasbihi wa wazifatu sujudi tasbih a wazifar ruku'u tasbihi kamar yadda aka samu daga manzon Allah sallama subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li ko subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh da abin da yazo wannan shine abin da yazo a cikin ruku'u wasujud hakan nan wazifar sujada at-tasbih wa du'a tasbihi da du'a'i wato ita sujada ita ma tana da subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subuhun qudusun ko subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli ita ma tana da shirye da ruku'u yake da shi sannan tana da ƙari akan ruku'u ita ana yin addu'a ita ana yin addu'a wa amma sujudu fa'azzimu fihi rabb fa qaminun an yustajaba lakum annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce amma kun ga ruku'u ku girmama ubangiji a cikin sa tabbas za a za a amsa muku a wani hadisi wa amma sujudu fajtahidu fi du'a amma sujada ku matsa da addu'a a cikin sujada amma sujada ku matsa da addu'a a cikin sujada zaka yi ta sujada ana tasbihi ana ruku'u ai ana tasbihi ana addu'a amma ruku'u tasbihi kadai ake ba a karatun alqur'ani ba a addu'a hani ya zo game da karatun alqur'ani a ruku'u kamar da muka karanta amma malamai suka ce ba a samu hani ba akan addu'a a ruku'u amma ba a samu umarni ko koyi ba babu umarni ko kwadaitarwa ko koyi a ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko cikin sahabbai a samu daga gare su a gaji wannan abun kamar da aka saba a addini ba a samu ba don haka abin da aka shar'anta a ruku'u shine tasbihi shine abin da aka shar'anta a ruku'u kadai babu karatun alqur'ani babu addu'a wanda yazo da karatun alqur'ani yazo da haram wanda yazo da addu'a a cikin ruku'u yazo da bid'a dan ba ba abin da yazo na shar'antawa ibada ce addu'a ruku'u ibada ne to shigar da addu'a a cikin ruku'u sai a jira sai idan dalilin sa yazo idan dalilin sa bai zo ba to kada a yi shi kuma babu kamar yadda malamai suke faɗa amma ita sujjada akwai tasbihi akwai addu'a an kwaɗaitar ma akan yin addu'a a cikin sujjada wannan shine bayani don haka wannan gaba ta kuskure da malam yake bayani akai karatun alkur'ani a cikin ruku'u an hana an faɗi wazifar ruku'u an faɗi wazifar sujjada an gane me ake nufi da wazifa anan zikiri ake nufi amma asalin abin da wazifa take nufi shine abin da mutum ya riƙa baya fashinsa shine wazifa abin da mutum ya riƙa yau da gobe baya baya fashinsa shine wazifa to idan ƴan dariƙa sun kira zikiri da suke yi wazifa suna ce masa wazifa ne saboda ba fashi shi yasa ya zama wazifa a wajensu ba fashi kuskure na shida qauluhum inna allaha ma'as sabirin fadin su da suke yi cewa inna allaha ma'as sabirin mala yace wa hadhihi al-ayatu yuraddiduha kathirun minal musallina wannan ayar da yawa daga cikin masu sallah suna sukan maimaita ta inda ma ya'tuna ila salati yayin da suke da suka zo sallah masallaci wal imamu raki'an a halin da liman yake ruku'u لتأخير الركوع دنس دينكل تد ركوع وإدراك الركعة هم دنس سام ركعة kaga wannan a sai a cikin larabawa eh wannan bid'ar larabawa ce ba ta hausa fulani ba ce ba ta bare bari ba ne ba ta yarabawa ba ne a'a bid'a ce ta larabawa wa inna allaha ma'as sabirin wato yana shigowa masallaci in yaji in ga liman arku sai ce inna allaha ma'as sabirin inna allaha ma'as sabirin wato kai hakuri Allah yana tare da masu hakuri kar ka dago ka jira ni eh ka jira ni eh kaɗan jira ni kaɗan yi haƙuri sai ce inna Allah ma'as sabirin shi kuma limamin in ya jiyo shi sai ya kafe sai ya jira to wannan kuskure ne wannan kuskuren babu shi a wajenmu wa hadha min khata'ihim malan ce wannan yana daga kuskuren su wa bu'dihim an hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma nesantarsu daga shiriyar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa akhbaran nabi sallallahu bil adabil muttaba fi dhalik annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba mu labarin shiriya ko ladabi da za a bi fi dhalika a irin wannan yanayi idan ya faru ya karantar da mu ladabin da za a bi idan irin wannan ya faru faƙala sai ya ce, Iza a taita salata, idan za ka zo sallah masallaci, fa'tiha fi wa ƙarin wa sakinati, to ka zo sallah cikin wato natsuwa, cikin kwanciyar hankali da natsuwa, wa da sakina duk ma'anarsu ɗaya, natsuwa. Fa salli ma adrakta, ka sallaci abin da ka riska waqdi ma fataka karama abin da ya kubce maka kikenan wannan shine ladabin masbuki masbuki shine wanda aka tsere masa da zaran an yi ruku'u na raka'a farko baka nan ka zama masbuki to daga cikin ladabin masbuki shine ya tafo a cikin natsuwa sannan abin da ya riska ya sallata abin da ya kufce masa ya ciko magana ta ƙari cikin duk wanda ya fahimci abin a haka to ya huta amma ka yi ta gudu sai ka samu wannan raka'ar shari'a bata umarce ka da haka ba balma an hana yayin da wani ya tafi a guje manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah wani ya zo a guje faɗo masallaci da ya faɗo masallaci saboda gudun kar a ɗago daga ruku'u ma bai yi ruku'u ba sai yi ruku'un kafin shiga sahu kafin shiga sahu a cikin ruku'un sai ya tafi da tafiya ya rarrafa har ya shiga sahu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yadda da sallah sai ya ce wane ne cikinku ya aikata kaza sai ya ce ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wannan sallah bai kamace ta da haka ba sai ya faɗi wannan magana idan za ku zo sallah ku zo cikin natsuwa zo cikin natsuwa abinda kuka samu ku sallata abinda ya kubce muku ku ciko ko fa'atinmu ko faƙazo duka ya zo fa'atinmu ku ciko faƙazo ku rama amma malamai sun haɗa su sun ba su ma'ana guda ɗaya duka ana nufin cikowa ne eh a wani kuma da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zadakallahu hirsan wala ta'ud wane ne yayi haka ni ne ya ma'aikin Allah ya ce to kwaɗayinka ya yi kwaɗayi Allah ƙara ma kwaɗayin lada da son sallah amma karka sake aikata irin wannan daga yau karka sake wasu malamai suka ce nan yana nufin nan wala ta'ud ai wala ta'uddaha raka'a kuma raka'ar da kai mata hakan karka irga ta Allah ƙara maka kwaɗayi amma karka irga wannan raka'ar a matsayin raka'a wacce kai mata ruku'u a baya haka wasu malamai suka fassara wasu kuma suka ce a ana nufin wala ta'ud ai karka sake maimaitawa irin wannan abu to ala ayyi halin wannan ke nuna cewa an hana an hana haka idan mutum ya tafo kama kara kama kara shikenan ka tafo a hankali ba daga hankali ka zo kai abin da ka salla abin da ka samu ka sallata abin da ya rage maka shikenan ya kufce maka ka ciko magana ta kare amma ba gudu ba tuntube ba watsa da takalma ba kuma yin magana wa liman a jira ni a jira ni inna allaha ma as-sabirin usbir usbir babu wannan to a hankali gocin masallaci balle ma wasu su dinga su dinga kurakurai mun karanta da ku a lokacin kabbara harama akwai masu kuskuren kabbara haramar a sunkuye kaga duk wanda ya kabbara harama a sunkuye bai shiga sallah ba saboda kabbara harama a tsaye ake yin ta ba za ka zo kana sunkuye haka kai ce Allahu akbar ka shiga sallah ba ba shiga sallah a sunkuye a tsaye ake shiga sallah kyar wanda bai tsaya kyar ya shiga sallah ba a sunkuye ya shiga sallah bai shiga sallah ba kabbarar harama rukuni ne mai zaman kansa sannan tsaiwa don yin ta rukuni ne yana da kyau a kiyaye wannan akhta'uhum fi hay'atir ruku' sannan malam yace kurakuran da ake tafkawa a siffar ruku'u kuskure na farko adamu tuma'ninati fi ruku'i wal i'tidal minhu rashin natsuwa a ruku'u da kuma rashin daidaituwa a ruku'u adamu adamu tuma'ninati fi ruku'i wal i'tidal minhu rashin nutsuwa a cikin ruku'u da rashin daidaito a ruku'u. Nutsuwa shine gwargwadon jira da mutum zai yi bayan ya riga ya gama aiki. In ka kammala aikin, to jiran da za ka yi bayan ka gama aikin, wannan shi ake ce nutsuwa. Daidaito kuma shine gabbanka kowace gaba ta samu kanta a wurin da ya dace da ita a siffar wannan aikin shine daidaito kowane aiki na sallah an faɗi yadda ake yin sa ruku'un nan in kai karatun sallah an karanta maka yadda ruku'u yake yadda ake yin sa dan haka hannaye su kama gwiwoyi kunkumi ya tankwara gadon baya ya miƙe, kai ya daidaita da gadon baya. Idan mutum ya yi haka, to ya yi ruku, ya samu daidaito dukkan gabansa da aka ce su yi aiki sun yi aikinsu kuma sun tsaya a wurin da ya dace da su. Ba doro, ba tankwaro, ba karkata, to sai ya jira kuma, wannan jiran kuma shi ne nutsuwa. to rashin waɗannan abubuwan guda biyu a cikin ruku'u kuskure ne ko dai mutum ya ruku'u sai ya doro kaga bai daidaitu ba ko ya ruku'u sai ya kifa kansa ƙasa kaga bai daidaitu ba ko ya ruku'u kansa haka ya tatsatsa haka kamar zaman kura kaga bai daidaitu ba ko kuma ya ruku'un amma bai daina layi ba yi bai daina layi ba wasu haka in ya kama guya sai ta haka sai ciro to kaga bai nutsu ba shi kuma bai daidaitu ba ma wanda bai daina motsi ba bai daidaitu ba kuma bai nutsu ba malam yace wa hadha khata'un yaqa'u fihi sawadul musalli wannan wani kuskure ne da yawa daga cikin masu sallah suna fadawa ciki sawad yana nufin yawa da yawa daga cikin masu sallah suna fadawa cikin irin wannan kuskure wa huwa mubtilul lisalah kuma wannan kuskuren yana bata sallah domin ya shafi rukuwar ruku'un ne tamkar ba a yi shi bane ومن أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بإعادتها saboda rashin wa irin wannan matsalar ce fa yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci wannan wanda bai iya sallar ba ya sake ta irin wannan matsalar ce baya cika ruku'u baya cika sujada ba a samu daidaito ba a samu natsuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba ba kai ma sallah bai ce alhali shi kuma yana ganin cewa yayi sallah har ya tsaida musu sallaitu ya rasulullah ya makin Allah na yi sallah annabi alaihi salatu wasallam ce irji fa salli fa innaka lam tusalli to kuma kai sallah ba kai sallah bai ce ya makin Allah yanzu ne sallah ita da runto amma sallar wace iri irin wacce aka sa ka kai ko ta sa kai sallar sa kai yayi shi yasa kansa ya tsara kansa irin wannan sallar ba ita Allah yake so ba wannan kuma yana nuna muku cewa duk wanda yayi aikin da ba haka Allah ya so ba za a karba ba ku dauka daga nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi ko ma kai sallah ba kai sallah ba kaga ba kai sallah ba shi kuma yace nayi sallah ma'ana shi a fahimtar sa a irin tsarin sa a irin abin da ya zaba yayi sallah amma tunda ba irin wacce Allah ya ce a yi ba ne, ba ita aka sa shi ba, ko da shigenta ne ba za a karɓa a yi maneji ba, sai aka ce masa ba ka yi ba ma kwata-kwata, ba ce aka yi ba ta yi kyau ba, ba ce aka yi akwai gyara ba, sai aka ce ba ka yi ba, to kamar haka ne aikin bidi'a. Kamar haka ne aikin bidi'a, ba ka yi ba, ba ka yi ba, haka aikin bidi'a yake. Malaman fikihu Allah ya musu rahama suka ce wanda wajen tafiya ruku'u ya manta yace sami Allahu liman hamida wajen dagowa sai ya manta ko kuma ya ga to bariya mayar gurbi sai ce Allahu akbar dan ya biya bashi suka ce bai yi ko ɗaya ba babu sami Allahu liman hamidahu a cikin sallah ne akwai mana babu Allahu akbar a cikin sallah ne jingin ma amma yanzu suka ce a tafiyar ruku'u bai yi ba a dagowa bai yi ba saboda ba haka aka tashi ba sami Allahu liman hamidahunsa bai zo a gurbinsa ba dan haka hukuncinsa babu Allahu akbar ɗansa bata zo a gurbinta ba dan haka hukuncinta babu a malikiya suka ce sai ya yi sujudar rafkanuwa sai ya yi ƙabli za a caje shi da cewa bai yi kabbarar ruku'u ba bai yi ta dagowa daga ruku'u ba za a caje shi da wannan tare da cewa ba shiru yayi ba yayi amma abin da yayi tamkar bai yi bane to kamar haka ne fa ayyukan bid'a kamar haka ne ayyukan bid'a to da yawa suna zikiri suna sallah suna azumi suna wasu ayyuka saboda ganin sun dace a bauta wa Allah da su, su suka tsara su, suka zaɓa wa kansu ma an zarallahu bihamin sultan. Amma suna ganin kamar sun yi shigen Allah ya karɓa, suna ganin wa'inan ayyukan sun yi kama da abin da Allah yake so. To kaga in dai mai sami Allahu liman hamidahu zai tafi ruku'u za a ce bai yi ba me yin kabbara in ya dago za a ce bai yi ba ko ɗaya bai yi ba alhalin an sa shi yayi juyawa yayi to ina ga wanda ya kawo wanda ba a sa shi yayi ba ba za a karba ba ba kai ba kai ba wala Allah kuna fahimta ta to abin fahimtarsa da gane shi mai sauki ne ƙa'ida ce guda ɗaya addini in ka fahimce ta ka huta in baka fahimce ta ba shikenan sai kai ta bugun duhu don haka wannan bawan Allah annabi alaihi salatu wasallam ce ba kai sallah ba dan haka ya umarce shi da ya sake ta wa qala lahu sai yace da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah fa ba kai sallah ba wa qala lahu sai yace da shi bayan mutumin yayi giving up cewa bai iya sallah ba yace ya ma'aikin Allah koya mun sallah na baka gari na sallama ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataita ila salati to nan gaba in ka zo za ka yi sallah to daga nan ne fa aka saka shi a makaranta to a cikin karatu ne tunda karatun ruku'u muke yi sai ce da shi thummarka hatta tatma'inna raki'an sannan sai kai ruku'u har sai ka nutsu a cikin ruku'u har sai ka nutsu raki'an a halin ruku'u kana cikin ruku'un sai ka nutsu sun marfa hatta ta'tadila qa'iman sannan ka dago har sai ka daidaita a tsaye kar ka tafi sai ka daidaita yaya kake a tsaye sai ka dawo yadda kake in ka tsaya idan dama ka kifa saboda tsufa ko jinya in ka dawo daidai kifawarka ka daidaita kenan in kuma haka kake a tsaye kyam iri na dinnan to sai ka dawo haka straight tambet in ji mutanen gida sannan ka daidaita amma kana ta baka ƙaraso baka koma baka daidaita ba baka daidaita ba sai ce da shi har sai ka daidaita a tsaye fa hadha al hadithu mala yace to wannan hadisin dalilin sarihun fi butulani salah dalili ne a fili da yake nuna ɓacin sallah liman lam yatma'inna fi ruku'ihi wal qiyami minhu ga duk wani wanda bai nutsu a ruku'u ba bai daidaito a tsayuwa ba wannan dalilin a fili yake wajen ɓata sallar wanda bai nutsu a ruku'u ba ko kuma bai daidaitu a tsaye ba. Fama za na ƙulu, to yanzu me za mu ce, liman yalsaƙu ruku'ahu bi qiyamihi ga wannan wadda yake haɗa ruku'unsa da tsayuwarsa. Me za mu ce da wannan wadda yake haɗa ruku'unsa da tsayuwarsa sai ya musu maja, ya haɗa ruku'u da tsayuwa yake. shine idan ya ɗago daga ruku'un sai ya wuce, bai dawo ya tsaya ba, yana ɗaga hannayensa daga, daga gwiwoyinsa kawai sai tafi jira. Ko kuma wasu kan ma ba sa yunƙurin tashin ma, kawai wucewa suke, ban san wannan sallar ko har yanzu ana yin ta ba, amma da can akwai wasu tsofi Allah ya fi su amma dai gaskiya mun ga wata irin sallah a wajen tsofi da can ban san yanzu ba da yake yanzu ba kamar da ba rayuwata ba irin ta da ba ce ta zura wa mutane ido yanzu hidimar gabana ma ta ishe ni kacaniyar rayuwa ma ta ishe balle na san yaya ake sallah amma da yadda muke ganin ana yin sallah sai ka ga tsoho ko tsohuwa da an tafi ruku'u sai ga an wuce ruku'u ma gwiwa shafa ta kawai za a yi sai a wuce kawai ana shafa ta shu sai kawai a wuce har sujada an gama da wannan shafin wannan shine ilsaqul ruku'u da tsaiwa gaba ɗaya an haɗe su to kaga wanda fa zai wuce ya sufa ya shafa gwiwa ya wuce to wannan ba za ma ka ce masa ya haɗa ruku'u da tsayawa ba dan bai yi ruku'un ba ma balle ya haɗa shi da tsayawa ko ɗaya ba wanda ya kama gwiwa ne ma ya yi ruku'un sai ɗan yunƙura bai dawo ba sai ya tafi shi ne za ka ce ya haɗa tsayawa da ruku ya haɗe su a yi ɗaya amma wancan ka bai ma yi ruku'un ba wa man yajma'u bayna ruku'i wa nuzulihi ila sajada da kuma wadda yake hada tsakanin ruku'u da saukasa zuwa sujada shine wancan na farko kenan me shafawa ya wuce me za a ce da irin su kaga koton kaza ke وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la tujzi'u salatu ar-rajuli hatta yuqima dhahrahu fi ar-ruku'i was-sujud annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallar mutum ba za ta isar masa ba hatta yuqima dhahrahu har sai ya tsayar da gadon bayansa fi ruku'i wa sujudi a cikin ruku'u da sujada sallar mutum ba za ta daidaita ba har sai ya tsayar ma'ana sai ya miƙar sai ya daidaitar da gadon bayansa a ruku'u da sujada idan mutum ya yi ruku'u to ya shimfiɗa gadon bayansa sannan haka idan ya yi sujada in ya sujada ya miƙar da gadon bayansa kada ya sujada ya takura ya zama gadon bayansa ya yi doro ba haka ake sujada ba gadon bayansa ya yi doro a a gadon bayansa ya shimfiɗa haka a ruku'u ma gadon bayansa shi ma ya shimfiɗa ta yadda idan an da za a ɗora sanda a kan gadon bayansa sannan a haɗa da kansa ƙeyarsa a ɗora sandan sandan zai zauna kaga wanda ya yi ya bulli da bayansa ta tsakiya sanda ba zai zauna ba wanda ya kifa ya kasa sanda ba zai zauna ba wanda ya dan gire-gire sanda ba zai zauna ba wanda ya daga kansa sama sanda ba zai zauna ba wanda ya kifa kansa kasa ka daidaita wasu malamai ma suka ce daidaita daidaitawar da in da za a zuba ruwa a gadon bayan ka zai zauna da za a zuba ruwa a kan ƙashin gadon bayanka zai zauna abinsa a ga kenan wannan kamar fulam kenan na masu gini da za a sama fulam na masu gini haka zai ba da yawa zai fitar kaga ya fita ya zo to zai zo wakala ma'aiki yace aswaqun nasi sarikatan alladhi yasriqu min yasriqu min salati yace mafi munin sata cikin mutane babban barawo shine mai sata a cikin sallah ya makin Allah ya sata kuma a cikin sallah dauke wayar wani kenan na gefen sa ana sallah ko ya sa hannu a aljihun wani ya ɗauka ana sallah ko ana sallah ya fice je ɗauki takalmi a bakin ƙofa shi ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi sata a cikin sallah me ake nufi da ita sai ce la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khushu'aha baya cika ruku'u baya cika sujada baya cika khushu'i wannan shine barawo a cikin sallah kuma shi ne ɓarawan da ya fi kowa munin sata kowanda ya saji fijo bai kai shi ba walmuradu min humatsu ma'aninatu abinda ake nufi kuma da da su shi ne nutsuwa wahiyar wajibatun inda shafi'iyyati wa ahmad da firuko'i wa sujud wajibi ne a wajen shafi'iyya da hambaliya nutsuwa a cikin ruku'u da sujada wajibi ne wa inda abi hanifa ta laysat bi wajiba amma wajen abu hanifa wato nutsuwa ai nutsuwa wajibi ne eh a wajen abu hanifa ba wajibi bace ba li anna tumaninata amrun wa li'tidalu amrun suka ce saboda nutsuwa wani al'amari ne daban daidaito wani al'amari ne daban kaza zakarahu taibi hakan nan al-imamu taibi ya ambata cikin aunul ma'bud al-muhim da malam yace wajiba anan idan ana maganar wajibi tsakanin malaman fiqh musamman a imma al-a'immatul arba'a maliku abu hanifa maliku shafi'i ahmad dan hanbali idan ana maganar wajibi To, in dai Abu Hanifa ya shigo cikin maganar, to shi yana da bambancin ma'ana tare da su akan akan wajibi su ba su bambanta wajibi da farilla ba abinda suka cewa wajibi shine farilla a wajensu abinda suka cewa farilla shine wajibi a wajensu amma shi a wajensa abu hanifa farilla daban wajibi daban farilla ta fi wajibi ƙarfi a wajensa ta haka tsumanina nutsuwa a cikin sallah bai ɗauke ta farilla ba amma ya ɗauke ta wajibi don haka wajibi da mala yake nufi a nan wajibi farilla ba wajibi wajibi a wajen abu hanifa ba ya ce da shafi'i da ahmad sun ɗauki nutsuwa a matsayin wajibi amma abu hanifa bai ɗauke ta wajibi ba yana nufin da shafi'i da ahmad sun ɗauki nutsuwa a matsayin farilla amma abu hanifa bai ɗauke ta farilla ba ya dawo da ita mataki na ƙasa na wajibi amma ba ta kai matsayin farilla ba saboda mi saboda ya karɓi itidali daidaito a matsayin farilla da haka idan an samu daidaito a wajensa in dai daidaito ya samu to yana ganin ko nutsuwa ba ta samu ba an yi ruku'u abinda ake ce masa ruku'u ya samu ta haka da zarar mutum ya yi ruku'u ya zama dukkan gabansa sun je yadda ya kamata su je to wannan jiran in bai yi ba ma a wajen abu hanifa babu wato sallarsa ba za ta ɓaci ba ba babu komai ba sallarsa ba za ta ɓaci ba sallarsa ba za ta ɓaci ba sai ya yi sujada ƙabli saboda ya bar wajibi shine nutsuwa amma a wajen jamhurin malamai yadda daidaito yake farilla haka nutsuwa take farilla ko ya daidaita in bai nutsu ba to ya rasa farallin nutsuwa kuma wannan zai hana ruku'unsa inganci ko kuma sujjadarsa inganci don haka wannan kuskure na farko ana karantar da mu cewa kuskure ne rashin nutsuwa a ruku'u ko dagowa daga ruku'u duk mai yi ruku'u in yi ruku'u ya jira gabansa su daidaita a ruku'u sannan ya jira gwargwadon tasbihin da aka shar'anta masa yayi a ruku'u ya yi shi sannan haka in ya dago idan ya dago ya dawo tsaye yadda tsayuwarsa take ta yadda kowace gaba za ta koma gurbinta shine daidaituwa sai kuma ya jira gwargwadon abin da zai karanta na abin da aka zo da shi na zikiri bayan an dago daga ruku'u wannan shi kuma yana cikin ma'anar nutsuwa kafin ya tafi zuwa sujjada mai sallah a haka shine yake sallah na biyu khata'uhum fi sifati ruku' kuskuren su a siffar yadda ake ruku'un shi kansa malam yake nara al-yawma kathiran min al-musallin la yuhsinuna hay'ata ruku'i yace yau ga munan muna ganin da yawa daga cikin masu sallah ba su iya siffar ruku'u ba ومنهم من يضع يديه على ساقيه أو فخذيه cikinsu akwai wanda yake ɗora hannayensa ala saqaihi akan ƙorinsa guda biyu eh ƙauri ba gwiwa ba cikin mutane akwai wanda sai ya kai hannayensa ƙasan gwiwoyinsa ya rike ƙori akwai masu au fakhidaihi ko kuma cinyoyinsa akwai wanda yake rike cinyoyinsa sai ya danki cinyoyin haka saman gwiwa to da mai dankan saman gwiwa da mai dankan kasan gwiwa ya rike kori duka wannan ba su ruku'u ba wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yad'u kaffayhi ala rukbatayhi alhalin shi kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana dora tafukan hannayensa ne ala rukbatayhi akan gwiwoyinsa yana ɗora tafukan hannayensa ne akan gwiwoyinsa kamar da muka karanta wa kana ya'muruhum bidhalika kuma ya kasance yana ummatan sahabbansa da yin haka wa kana yufarriju baina asabi'ihi kuma ya kasance yana buɗe tsakanin yatsunsa kamar da muka karanta a siffar abina yana yana dankar me yana dankar yatsunsa ne ai gwiwarsa ne da yatsunsa haka sai ya baza su sai danki gwiwar ba shimfiɗa yatsun yake akan gwiwar ba sai ka zame ma ai ومنهم من يلصق مرفقيه موصل الذراع في العضد بجنبيه daga cikin su kuma akwai wanda yalsaqu mirfaqaihi akwai wanda yake wato hada tsugurgumansa guda biyu musilar zira'i bil'adudi nan bil'adudi ya kamata da ya zama shine wato masadar zira'i da dantse shine tsugurguma wannan wannan mala yana fassara maka tsugurguma ne mirfaqi shine musilu zira'i bil'adudi shine abin da ya sadar da zira'i da kuma dantse to akwai wanda yake haɗa zira'insa bijambaihi da gyaffan jikinsa a ƙarƙaransa kenan a ruku ko da in yi ruku sai ya haɗa tsugurgumarsa a gefen jikinsa wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yujafi alhalin annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana budawa ne wa yanha ko wa yunhi mirfaqaihi min jambaihi yana kuma wato nesantar da gurgumansa daga hakarkaransa daga gefen jikinsa yana budawa ya nesanta wato gwiwoyin hannayensa daga gefen jikinsa wa minhum man yuhni zaharahu sannan cikin masu sallah akwai wanda yake tankwara gadon bayansa yuhni ko yahni e sai ya tankwara gadon bayansa wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu alhalin shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi ruku'u basata dhahrahu yana shimfida gadon bayansa ne wa sawwahu ya daidaita shi suka ce ka iya ajiye mashi wa minhum man yudli ra'sahu baina rukbatayhi cikin su kuma akwai wanda yake shigar da kansa tsakanin gwiwoyinsa ne ruku sai ya tafi da kansa sai ya je ya kai shi wajen gwiwoyinsa ya kifa wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama la yasubbu ra'sahu wa la yaqna ay yarfa walakin baina zalika shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama la yasubbu ra'sahu baya kifar da kansa wala yaqna baya kuma dagawa daga kansa ayyarfa shine a cikin baka walakin baina zalika sai dai yana tsakanin haka bai shigar da kan ƙasa ba bai kuma daga shi sama ba yana tsakani shi yasa malaman fiqh suka ce ta yadda ƙeyar mai sallah za ta yi daidai da gadon bayansa inda za a ɗora mashi zai iya zama har kansa ya haɗa har da kansa shine bai ɗaga kan ba bai kuma kifa kan ba wasabbu at-tadliya abinda ake nufi da asabbu cewa la yasubbu ra'sahu asabbu shine at-tadliya kwararwa ko sunkuyarwa ko ko shigarwa fa ta'ammal hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa amal bihi malam yace sai kai la'akarin shiriyar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi kai aiki da ita duba fa yanzu duk wannan karatun da muke wani kawai sai zo ya ce duk babu wani kawai sai zo ya ce duk babu yanzu na ga wani malami han kutu ya dame shi eh kutu ya dame shi wani malami yana martani a masussuka masussuka ya sake ɓallowa wata ɓarna wai ba a yi hasan da husaini ba wai ba a yi hasan da husaini ba ya ce ta jifa dabbanci ya ce yanzu abin har ya kaga tarihi ma goge shi ake cewa ba a yi shi ba ya ce to ba uwarka da uwanka ba makin ɓarna malam da shirita tsarra ta shiririta. To haka Allah ya kyauta. Sun sa kansu aiki sosai, eh sun sa kansu aiki ta ɓarnawa addini. Allah ya mana maganinsu, Allah ya kare addininsa. Yanzu ga shi sallar yadda ake karanta ta da kurakuran da ake ga yadda annabi ya yi kaza, ga yadda annabi ya yi kaza, ga yadda annabi ya yi kaza, duk don addinin a yi shi daidai a zo a kwashe wani a ce gaba ɗaya babu haɓa Allah ya sauwake نعم وانظر فتح الباري وفتح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم فائدة ga wata fa'ida na قول ابن مسعود رضي الله عنه إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم yanzu malam ya zai yi magana ne akan wata mas'ala mas'alatu tatbiq akwai at-tatbiqu fi salati ko fi ruku' tatbiqi mas'alar tatbiqi a ruku'u wata mas'ala ce wacce da an same ta kuma cikin sahabbai Abdullahi dan Mas'ud yayi riko da ita amma dai ƴan uwansa sahabbai sun masa gyara Muhammad musamman Sa'ad ibn Abi Waqqas to sai malam zai ka mana wannan mas'alar yayi magana akan ta sai ce mana fa'ida bai kawo shi a matsayin kuskure ba fa'ida saboda kar ma kai ko da zaka gani a karatu ka ɗauka cewa ilimi ne ba ilimi bane ba ko ka ɗauka karatu ne ko haka ake kar ma ka fara so ba za a kira shi kuskure ba ne ba a'a za a karantar da kai cewa babu shi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu idza raka'a ahadu ya ce idza raka'a ahadukum idan ɗayan ku yayi ruku'u falyafrish dira'aihi ala fakhidaihi to sai ya shimfida zira'insa guda biyu akan ainihin wato cinyoyinsa guda biyu wa yutabbiq baina kaffaihi sai kuma ya hada tsakanin tafukansa guda biyu fa ka'anni anzuru ila ikhtilati asabi rasulullah yace kamar yanzu hakan nan ma ina ganowa sassabawar yatsun manzon Allah sallallahu lokacin da yake karantar da mu lokacin da yake gwada mana yadda za a yi wato tatbiq a ruku'u shine kamar hakan nan mutum ya haɗa tafin hannunsa guda biyu aka a miƙe sai ya ɗan shigar da yatsun cikin juna ba tare sun fito haka ba yawa haka a miƙe sai ya shigar da hannayen guda biyu a hakan sannan sai ya shigar da su tsakanin cinyoyinsa a ruku'u sai ya haɗa cinyoyin sai ya shigar da su ya sunkuya shine at-tatbiqu fi ruku' Abdullahi ɗan Mas'ud yana da wannan fahimtar haka har yakan yi ruku'u haka. Yace idan ɗayanku zai yi ruku'u ya shimfiɗa zira'insa akan cinyoyinsa ya tara tafukan hannayensa yanzu ma kamar ina ganin yatsun manzo Allah sallallahu alaihi da yake gwada mana yadda ake yin abu. Yace to in ka ci karo da wannan hadisin na Abdullahi ɗan Mas'ud irin wannan siffar ta ruku'u fa huwa mansukhun an shafe ta. irin wannan siffar ta ruku'u babu ita an shafe ta bi hadisi Mus'ab ibn Sa'ad da hadisin Mus'ab dan gidan Sa'ad ibn Abi Waqqas qala yace sallaitu ila janbi abi nayi sallah a gefen babana waye baban nasa Sa'ad ibn Abi Waqqas nayi sallah a gefen babana fa ja'altu yadi bayna rukbatayya bayna rukbatayya sai na sanya faja'altu yadayya ya sun faɗi faja'altu yadayya sai na sanya ya hannayena guda biyu baina rukbatayya a tsakanin gwiwoyina guda biyu na cusa su fanahani an zalika sai babana ya hana ni yace karka sake fa'ittu sai na sake faqala sai yace la tasna la tasna hada kar ka aikata haka fa inna kunna naf'aluhu da mun kasance mu muna haka fa nuhina an zalika sai aka hana mu waye mai hana su yace da mun kasance muna sai aka hana mu me yake nunawa cewa idan ka ga wan idan ka gani daga Abdullahi dan na dadin ne daga baya an zo an hana su to kar kai قال النووي الإمام النووي رحمه الله يتي اتفق العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على كراهة التطبيق في الركوع إلا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الإمام النووي يتي اتفق العلماء ما لم يدك سن اتفاق باسا باني من الصحابة والتابعين كما دق صحابي هزوا تابعي ومن بعدهم دما لمن دسك بيوباينسو على كراهة التطبيق akan karhancin akan hana yin tatbiki fi ruku'i a cikin ruku'u illa abdullahi ibn mas'ud in banda abdullahi ibn mas'ud shine kadai ya bambanta da su yake da ra'ayin za a iya yi so in kaga hadisin abdullahi ibn mas'ud dangane da tatbiq to kar ka rudu da shi an daina yi siffar ruku'u wanda muka karanta a baya shine siffar ruku'u kuskure na uku musabaqatul imami fi ruku'i riga liman a cikin ruku'u riga liman a ruku'u wa huwa min al-akhta'il muntashira malan yace yana daga cikin kurakurai da suka yadu wa khassatan ladal awam yace musamman ma yan cikin gari al-awam waɗanda ba sa karatu wa qad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an zalika annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana hakan faƙala ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane inni imamukum ni ne limamunku fala tasbiquni bi ruku'i wala bis sujudi kar ku riga ni yin ruku'u kar ku riga ni yin sujada wala bil qiyami kar ku riga ni tashi a tsaya wala bil insirafi kar kuma ku riga ni yin sallama wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam yanzu mai daga kansa kafin limamin sa ya dago baya tsoron an yuhawwila ra'sahu ko an yuhawwala ra'suhu ra'su hima baya tsoron a juya kansa ya koma kan jaki wasu malamai suka ce nan tsoratas wannan hakika baya tsoron kansa ya koma kan jaki a hakika a gan shi ga jikin mutum amma kai kan jaki da falafala kunnuwa da zuru-zuru idanuwa irin na jaki wasu suka ce abin da ake nufi da kan jaki shine a sa masa kwakwalwa irin ta ruwan kwakwalwa irin ta jaki sai ya koshi ya kuka a gani a ga wata dolanci ya kare wa jaki mai dago kansa kafin limamin sai dago baya jin tsoron a mayar da tunaninsa ya zama irin na jaki shine baya tsoron a juya kansa ya koma kamar kan jaki kaga wannan abin tsoratarwa ne kenan an hana dagowa kafin liman sun kuyawa kafin liman an hana واختلف العلماء في معنى التحول malamai sun yi sabani cikin ma'anar juyar da kan ya koma kan jaki wal masakh ta shafewa eh an ce al masakh shine shafewa daga wata halitta zuwa wata halitta eh irin yadda aka wasu al'ummomi aka mai da su burara shine al masakh wa minhum man qala bi haqiqatihi cikin malama ko wanda yace a juyar da kanfa na hakika ake nufi ya zama jikin mutum kan jaki wa minhum man qala ghayra zalika cikin malama ko wanda ya faɗi wanda ba haka ba irin da na muku bayani ya zama tunanin aka mai da shi irin na jaki wa min al ulama man zahaba ila butlan salati bi sabqi al imami cikin malamai akwai wanda ya tafi da fahimtar sallah ta ɓaci duk wanda ya riga liman aikata aiki wa minhum al imamu ahmad fi risalati salah cikin su akwai imamu ahmad dan hanbali a cikin littafin sa risalatu salah wa amma sabqul imami fil ihrami wa taslim amma fa riga liman a dau a kabbara harama ko riga liman a sallama fa yubtilu salah mutlaqan wa hadha ra'yul jumhur sake ba kaidi yana bata sallah shine ra'ayin jumhurin malamai duk wanda ya riga liman kabbara harama liman yana haka kasan wani limamin kafin ya kabbara sai ya dan gyara kafada ya yi haka ya ɗan gyara rigarsa kawai wani kuma uban gaggawa sai ya riga ya kabbara kafin liman ya yi to bai shiga sallah ba kuma in ya bi liman a haka ba shi da sallah sannan a mai riga liman sallama shi ma ba shi da sallah an gama sallar da shi gaba ɗaya an zo ƙarshe to wani limamin in zai yi sallama sai ya shirya ya ɗan yunƙura haka zai yi sallama shi kuma irinsa a kan liman haka da liman ya yi na sai salamu alaikum sai ya fita kafin liman ya fita shi ma ba shi da sallah eh wato nan jamhurin malamai sun yi ittifaki cewa magana akan riga liman ruku'u ko dagowa daga ruku'u ko sujada ko dagowa daga sujada magana ce da aka yi sabani a cikin ta sallah ta baci ko wata baci ba amma babu sabani kan cewa idan aka bara harama ya riga liman bashi da sallah idan a sallama ya riga liman bashi da sallah Allah ka gyara mana ayyukan mu ka karba mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله wannan ya ce Allah ya sa albarka a rayuwar malam da iyalansa da ku baki ɗaya yana neman addu'a akwai ƙudurinsa da ya sa na karatunsa Allah ya ba shi ikon cimma nasara Allah ya sa ya fi ƙarfin zuciyarsa da kuma nasara a kan shaidan. Allah ya biya mana mu baki ɗaya. Ubangiji Allah ya amsa maka, Allah ya shiga cikin lamarinka ya sauƙaƙe maka, kuma Allah ya taimake ka ya baka nasara. Allah ya amsa mana. Ɗan uwa ne ya tafi talle tsawon shekara ɗaya bai dawo ba, kuma in an kira shi baya ɗagawa. shi ne muke so a saka shi cikin addu'a Allah ya dawo mana da shi lafiya. Ubangiji Allah ya dawo da hankalinsa gida, Allah ya dawo da shi lafiya idan a cikin wahala yake Allah ya takaita masa wahala, idan a cikin sauƙi yake Allah ta'ala ya dawo da hankalinsa cikin uwansa. Sannan ya ce tambaya ce ita ce tambayarsa ita ce shi mai aikin hannu ne. misali ana sayar da kaya dubu tara ɗari biyar a kasuwa kamar shi regular customer idan an rage masa ɗari biyu shin tasa ce ko kuma ba taka ba ce ai ba kuɗinka ba ne ba kayanka ba ne daga nan za ka gane ba naka ba ne kuɗi na wanda kake wa aiki ne kaya kuma na wanda ka saya a wajensa ne sai dai idan kwangila ne idan aikin naka kwangila ne kun yi kun dabdale da wanda za ka yi wa aikin daga farkonsa har ƙarshensa nawa ne komai da komai na aiki kace masa kaza ne shi kuma sai ya biya ka kudin aikinka ko ya baka percentage kana binsa kaza sai ya zama abin da ya baka da abin da ya rage a wajensa duka naka ne yanzu in ka je sayan kaya in ka samu sauƙi kwangila ce an gane ko yawa idan tsari ne irin na kwangila shi kuma tsarin kwangila shine an ɗauki nauyin abin ne gaba ɗaya ba wai wani aiki ne kake masa wani abu ya taso aka ce ka je ka siyo ba aiki kake wani abu ya taso sai ka je ka ce to alaji nawa ake sayar da abu kaza din kaza ake sayarwa to sai a siyo aiki to kaga yanzu a wannan tsarin kai kai wakili ne an gane ko yawwa alhaji muna bukatar abu kaza to shikenan sai a guda nawa guda uku to shikenan nawa nawa ake sayarwa kaza kaza ake sayarwa to sai a sayo sai ya tura ma kuɗin ko ya irga kuɗin ya baka ka je sai ka samu ragi a kuɗinsa ne ba kuɗin ka bane shi ya samu ragi to ba kai ne mai kaya ba balle ka ci riba akan kaya ba kai ne mai kuɗi ba balle ka samu rara amma in kwangila ce an yi ne an gama komai kawai a nawa za ka min aikin kaza ɗin nan shikin a kaza za mu shikin ya nemi ragi aka tattauna aka yi komai aka yi shikin nan dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari da hamsin shikin to bismillah a je a fara to wannan kuma duk sauƙin da ka samu a ciki kwangila ce yana da tambaya akan addu'a yayin sujjada shin za a iya yi da Hausa to matsala ce ta saɓani kuma abin da ya sa malamai suka yi saɓani a kai saboda babu dalilin da zai sa a ce ba za ka iya da larabcin ba amma idan dalili ya sa mutum bai iya ba kar a buɗe ƙofar cewa za a iya kuma a sakankance to amma abin tausayi shine idan mutum ba zai iya gaya wa Allah matsalarsa da larabci ba shikenan ba zai gaya masa sai dai ya hakura shi kuma da yin addu'a a cikin sujada har abada saboda bai iya larabci ba kaga wannan kuma wata masifa ce don haka ga wanda bai iya larabci ba kamar yadda yake a wajen malaman fiqhun malikiya ga wanda bai iya larabci ba zai iya yi da yaran da ya iya kai ko ya iya ma idan bai san me ya kamata ya faɗa ba masu daɓura yare to kaga kaka je gaya wa Allah wani abu don haka yaren da ka san ka kware da shi zaka iya magiya da shi zaka iya roko da shi sai ka yi asirrance ba a bayyana ba asirrance ba a bayyana ba Allahu a'lam a tambaya ta ita ce mutum ne ya mutu ya bar yara mata guda hudu da matansa guda uku sannan yana da kanne guda uku mata biyu namiji ɗaya shin kannan suna da gado kuma in suna da shi ya za a raba musu to da tambayar shi ne suna da gado ko ba su da shi shine tambaya ya za a raba musu kuma ba a tambaya ake amsawa ba ya za a raba waɗanda suke da hakkin rabawa su suke rabawa suna da gado saboda ‘ya'yansa mata ne ba namiji sannan ba ambaci iyaye ba in yana da uba ‘yan uwansa ba za su yi gado ba in ba shi da uba ba shi da uwa ba iyaye kenan sai wannan wanda aka lissafa ɗin ‘ya'ya mata hudu da matan aure uku sai ‘yan uwa da yake da shi wadda suke mata biyu maza biyu idan waɗannan ‘yan uwan uwa ɗaya uba ɗaya ne za su yi gado idan uba ɗaya ne za su yi gado idan uwa ɗaya ne ba za su yi gado ba za su yi gado idan uwa ɗaya ne amma uwa ɗaya uba ɗaya za su yi gado su za su yi asibiti to su matan suna da kashi biyu bisa uku na dukiya ƴaƴa matan suna da kashi biyu bisa uku na dukiya sannan matan auren suna da kashi ɗaya bisa takwas na dukiya sannan abin da ya rage kuma shine na waɗannan ƴan uwan idan shaƙiƙai ne su je su raba lizzakar misul hadul unsayni idan li abbai ne ma su je su raba li zakar misal hadul unsayni idan li ummai ne to ƴaƴansa mata sun kore su sai a je a samu kuma masu abin sai su raba a meye hukuncin hoto a addinin musulunci dangane da hadisin manzon Allah sallama da masu sana'ar ɗaukan hoto to hoto da annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana a kansa malamai da yawa na wannan zamanin sun tafi akan cewa ba shi ne wannan hoton da muke hulɗa da shi ba. Asali kun san faɗan shari'a da hoto, faɗan shari'a da hoto faɗa ne na ibada, magana ne akan ibada, hoto shi ya fara sanadin shirka a ban ƙasa, tun cikin al'ummar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Kuma tun daga wannan lokacin da aka fara shirka da kafirci, har yau ba a daina ba sanadin hoto ne da haka duk wani hoto da za a yi shi na gunki ko na sassaƙe ko wani hoto da za a zana shi a zana shi da duk wani abin zanawa a ƙirƙire shi wadda ƙirƙirarsa aka yi aka yi masa kamanni sawa'un ko da inuwa ko ba inuwa ko kuma hoto da aka tanade shi don girmamawa ta bauta girmamawa ta addini to irin waɗannan hotunan su ne hotunan da shari'a take faɗa da su domin sun tafi zuwa ga abin da ake gudu. An gane ko? Amma hoto fasfo kawo a ɗauke ka aiki, hoto fasfo a manna za ka bar ƙasar, hoto fasfo za a sa a jikin a jikin abinan ɗinka, abinan a certificate ɗinka. Ko ko biza ko na makamancin haka irin wannan hotuna wadda ba, ba a nufin ibada da su, ba a nufin girmamawa ta bauta da su, babu wata ma'ana a cikinsu wacce ta shafi wancan ɓangaren, to wannan na bukatu ne a je a yi bukatu da su. A je a yi bukatu da su. Masu ma asali wadda yake na kwalliya na ado mutum ya ta tattarawa yana ajiye ta ɗauka yana ajiyewa ta ɗauka yana wannan kuma babu ya zama wasa. Ya zama wasa. Don mutum zai yi hoto ya yi mai wadda yake don amfani ne zai yi ma'ana. ba wai kawai duk da tarawa irin yadda mata suke a ta tarawa a ta tarawa duk riga an saka sai an mata hoto mazan ma akwai masu wannan ɗabi'ar akwai masu wannan ɗabi'ar mutum da girmansa sai kaga duk sanda ya sa riga kuma sai ya ɗauki kansa a hoto kuma sai ɗora a facebook kullum yana cin updating hotonsa a facebook ga mu da alkur'ani masha Allah muna dan karantawa to ga mu dai mun je wani lambu an dauke mu a mun dauka a lambu to ga mu yanzu mun ziyarci kaza to mutum ta dorawa ta dorawa ta dorawa a dai bane wannan tunani ne irin na mata me hukuncin tsayawa bayan maluma kamar security da ke tsaye a bayansu kuma a akwai hadisin manzala salama da ke nuna haramcin hakan to asali annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana tsayawa akan babba ya hana wannan dalilin ne ma ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana ko a sallah ne idan liman yana sallah a zaune to ku yi a zaune wa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'un idan liman ta kama dalili yasa a zaune zai yi sallah ko an fara sallar sai ya gamu da wata larura sai ya zauna to masallaci kowa ya zauna ku sallah a zaune lafiyar ku kalau amma limamin ku tun da ya zauna to ku yi a zaune saboda ba a tsayuwa aka babba yace yahudawa su ne suke tsayuwa akan manyansu babba yana zaune wani kuma kikam yana tsaye to asali an hana a musulunci amma idan akwai dalili dalili da yake da alaka da insecurity idan misali akwai tsayar da wadda zai tsaya akwai munasaba da za ta sa ko yana hangen abin da zai iya tasowa ba yana zaune ga wani kuma tsaye wadda idansa yana kallon ko ina duk abin da zai iya tasowa ya zama hatsari to zai fi kowa gano shi ta yadda inda a ce shi ma a zaune yake shi ma ya gafala komai zai iya faruwa ba a hadana ba waɗanda ake ajiye su don security da kula wannan su idan akwai wannan bukatar idan akwai wannan ma'anar to ba laifi bane amma in babu wannan ma'anar haka kawai ya zama yayi haka kawai ya zama sara to wannan ku kuskure ne kuskure ne haka tsayuwa akan malama ana karatu matukar ba ana cikin wani hali bane na bukatuwar security an taɓa yi lokacin ba ma ba mana lokacin kaza kaza kaza da sauransu irin wannan yanayin halin da ake ciki to babu laifi idan an yi wannan larura ce a shari'ar musulunci ko abu an haramta shi in larura ta taso ana iya buɗe window a yi shi amma ana zaune lafiya ba a tsammanin kowace irin fitina ba a tsammanin kowace irin damuwa kawai girmamawa ne wannan kuskure ne haram kuskure ne to dokar tana nan shari'a kawai tana canzawa ne gwargwadon bukata amma ba ta canzawa gaba ɗaya ba a cewa da an hana amma yanzu a ci gaba da yi a shari'a ba a haka shi yasa na ce muku asali in ka ji an ce asali to ana so a nuna maka cewa wani dalili zai iya sa hukunci ya canza amma ba zai canza asali ba yana nan asalinsa Allahu a'lam Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alayta لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم